إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الأخوة الكرام بتقوى الله عز وجل وسم وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعد عباد الله لقد رفع الاسلام قدر المراه وحفظ لها حقها ولم ينقصها من حقها شيئا سواء كانت اما ام اختا ام بنتا او زوجه وجعل لها من الثواب والعدل كما للرجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق رجال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة عباد الله لقد حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها ومن صيانة كرامتها أن تقر في البيوت ولا تخرجن إلا لحاجة حاجة لكي لا أن ترى الرجال الأجانب وكرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا زكاة وأطعنا الله ورسوله وسئلت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ما خير للنساء تقول ألا ترى الرجال ولا يرونها وجعل الإسلام للنساء قواعد وشروط قبل أن تتكلم بهن بنية الخدمة ومنه على عزم فانكحوهن بإذن أهلهن ومن كرامتها جعل الإسلام لهن خيار في الذين رغبوا في طلب نكاحها وجعل الإسلام لهن مهر قبل عقد نكاحهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عباد الله هناك الآداب المتبادلة بين الزوج والزوجة وهي حقوق كل منهما على صاحبه وذلك لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة منها ما يلي الأمانة إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يكون في كثير ولا كثير المودة والرحمة بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة الثقة المتبادلة بينهما بحيث يكون كل منهما واثق في الآخر ولا يكامره أدنى شك في سرقه الآداب العامة الآداب العامة من المعاملة وتلاقة الوجه وكرم قوله وتقدير واحترامه ومن حقوق زوجة على الزوج أن يعاشوها بالمعروف ومن حقها مطعم مشرب مسكن مبيت وأن يؤدبها من غير سب ولا شتم ولا تقبح ومن حقها إكرام أبويها وصيانة إرضها أن يعلمها الضروري من أمور دينها إذ كانت لا إذا كانت لا تعلم أو يأذن لها أن تحضر مجلس العلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة والمرأة من العهد ووقايتها من النار بالإيمان والأمل الصالح والأمل الصالح والأمل الصالح لا بد من العلم والمعرفة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تكافون نشوزهن فعذوهن وأجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا بارك الله لي ولكم ونفعني بما في القرآن من الآيات والذكر الحكيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna ce dawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawansa ne manzonsa ne ya turo shi da alkur'ani game da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi wani cikin addinin Allah ina shaidawa tare da kucewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kada yake bashi da abokin tarayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma jakadansa ne bayan nan ya yi uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma sannan babu shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu shari fiye da abin da aka gani cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bidiya bata ce dukkan bata mu kuma su gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan nan ya yan uwa na cikin musulunci fuskoki masu albarka masu annashuwa da muke zatawa junan mu kasancewa cikin rahamar Allah a gobe alkiyama yau muna goma sha uku ne ga watan shida musulunci shekarar hijira 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ke wannan unguwa ta amurkafi hanyar ratsi ma'ana bypass a wannan gari namu na gobe za ta yi magana kan wata mu'amala da allah ta'ala ya kullata da kansa wanda take ita ce tushi na zaman duniya lafiya kuma ita ce tushi na arzikin dan adam a duniya da lahira matukar an kiyaye wannan mu'amala wannan mu'amala ita ce mu'amala ta auratayya da kula da haƙƙin mata cikin musulunci da irin martaba su da kimanta su da Allah ya yi da kuma ‘yanci na rayuwa da mallaka da Allah ta'ala ya ba su da haƙƙi na ‘yancin magana da zaɓar miji duka musulunci ya biwa ‘ya mace wannan saɓanin addinai da suka gabaci wannan addini da kuma al'adun da suka gabaci al'adar wannan addini na take haƙƙin mace da mai da ita baiwa da gadanta da ake ita da kayanta duka da rashin yancin magana ko mallaka to da qur'ani yazo da musulunci sai ya bi mace yanci ta bangarorin rayuwa daban-daban ya bata haƙƙin mallaka lirijali nasibu min maktasabu wa linisa'i nasibu min maktasabna was'alullaha min fadli ya bata haƙƙin ta zabi miji muzan Allah ya ce mace ana bata izini akan dukkan wanda yazo bidar neman aurenta haka nan musulunci ya bata gado ta gaji mahaifinta in ya mutu ta gaji mijinta in ya mutu ta gaji ɗanta in ya mutu har ma yake cale zakari mithlu hadil unsayi duka wannan musulunci kafin zuwansa mata ba su da wannan haƙƙin ba su da wannan yancin ba san irin wannan ba yasa ba addinin da ya martaba ya mace kamar musulunci ba addinin da ya biya ya mace matsayi da kima kamar addinin musulunci hakika musulunci ya yan uwa ya daga martabar mace ya kiyaye mata haƙoƙinta bai tauye mata ba daga haƙƙinta daidai ƙanƙanin abu ita wannan mace uwa ce a'a yar uwa ce a'a ya ce a'a matar aure ce duka waɗannan musulunci ya ba su yanci kuma ya martaba su ya daga darajarsu akan dukkan wanda suke rayuwa tare da su ya sanya wa mace lada idan ta yi aikin alkhairi kamar yadda ya sanya wa ɗa namiji lada idan ya aikin alkhairi Allah ta'ala yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku wanda ya halicce ku daga rai kwara ɗaya ita ce ran annabi Adamu alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha daga ran annabi adam alaihi salam Allah ya halicci matarsa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga su biyun Allah ya yada dukkan wata al'umma ta ƴaƴan adamu mazan mu da mata ga munan a duniya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaman nisa'u shaqa'iqu rijal su mata yan uwan maza ne a bangaren gabatar da addini Allah ta'ala yake faɗi cewa iya daga cikin ayoyinsa al'aya kauniya an halaka lakum min anfusikum azwaja Allah ya halittar muku matanku daga irin jinsinku inda kake magana haka matarka take magana inda kake cin abinci haka matarka take cin abinci hannunka biyu na ta biyu kafarka biyu ta ta biyu kunnanka biyu na ta biyu idanka biyu na ta biyu shine min anfusikum daga irin jinsin halittarku Allah ya halicci matanku litaskunu ilaiha Allah ya ce domin ku samu nutsuwa ga su wannan mataye naku waje alabai na kuma waddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da jin kai da tausayi tsakanin auratayya cikin musulunci bayan haka ya uwa masu albarka hakika musulunci ya kiyaye haƙƙin yamaci hafizal islam li karamatil mar'a wa irduha ya kiyaye haƙƙin yamace da kuma mutuncinta daga cikin kiyaye karamata yamace sai musulunci ya sa wa ya mace ta zauna a gida ta daina bazo-bazo na fita waje har sai da larura larura masa larura wanda ta kai can ciki wanda labuta mina kamar neman lafiya ko abin da ke sadar da zumunta ne ko abin da labuta minu dole sai ta je to irin waɗannan ɗaiɗaikun larurori su ne musulunci ya yi da ya mace baliga ta fita waje shi ma ya shar'anta mata lokacin da za ta fita kuma ya tsara mata irin yanayi da za ta fita wannan kare mutunci ne da daga daraja da Allah ta'ala ya wa'ya mace a musulunci ya ce ku zauna a gidajenku kada ku fita irin fitar jahilan farko wajen fita wajen nuna ado da nuna tsiraici da fita ta alfahari da irin abubuwa da bai kamata ba irin yadda da yawa daga cikin matan yau suke hakan duka an yi ne domin kada 'ya'ya maza wanda suke nesa da ita wanda ba muharramanta bane su ganta wani abu na sha'awa ko wani inkizi na shedan yaje ya jefa su cikin halaka wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati ula Allah yace ku zauna cikin gidajenku kada ku fita a fita irin ta jahilai na farko fita mara tsari fita da rashin ladabi fita ta kowane irin yanayi karamar bukata da babba sai ga mata suna fita irin halin da ake ciki a yanzu wanda muna nema mu mai da hannun agogo baya mu koma irin rayuwar jahiliyyar da Qur'ani yake mana tsawa a kanta an tambaye na Fatima radiyallahu anha cewa menene alkhairi ga ya mace tace kada maza su ganta kada ita daga maza sai da larura Allah tara rijala wala yauna daga cikin musulunci ya yan uwa ya kiyayewa mata haƙƙin su ya sanya ka'idoji da sharɗi kafin a yi musu magana wajen abin da ya shafi neman aurensu ba haka kawai irin abin da ya fi faruwa a al'adance a yanzu ba ba shi bane abin da musulunci ya tsara kaga yarinya ta san gidansu ko baka san gidansu ba haka kawai ke mata magana ba izinin mahaifanta ba izinin jami'anta ba izinin waliyanta wannan bai halatta musulunci bai tsara wannan ba bai san da wannan ba iya cin abin da magabata suka yi tsawa kuma iya cikin sakaci na iyaye da abubuwa suka rikice suka lalace wajen barin ya mace ta saba da ɗa namiji wanda bai zo ya nemi izinin mahaifanta ba ba a san daga ina yake ba su waye mahaifansa mai matsayinsa addini mai halayyarsa an ba su kara zube su haɗu a makaranti jami'o'i ko haya institution haka ko su haɗu a kasuwa ko su haɗu a titi ko a gidan biki haka kawai dukkan haɗuwar auren rakinmu a garabiya a irin wannan gwarabe ake haɗuwa ba a zuwa a nemi izinin mahaifa kafin ka fara yi wa ya mace magana kuma ƙur'ani ya ce fanki hunna bi izini ahalihinna neman auren da kiɗabar kanta tana biyo baya bayan iyaye sun baka izini tun daga nan aka sa ɗan ba na rubucewar tarbiyyar aure a musulunci wanda Allah ta'ala in ya sa tsari binsa shine zaman lafiya rashin bin wannan tsarin akwai fitintinu waɗanda muka sani suka bayyana da waɗanda ba mu sani ba za su iya bayyana to wajibi ne iyaye a dawo a tarbiyyantar da 'ya'ya a samu su san tsoron Allah kada ɗa namiji ya sake miki magana har in bai zo ya nemi izini a gida ba wannan dukkan uba haƙƙi ne dukkan wani yaya da wani wanda 'ya'ya mata suke rayuwa ƙarƙashin haƙƙi ne ya tarbiyyantar da 'ya'yansa wajen faɗa musu wannan ba ke ba ɗa namiji ko malami ki ne ko wane ne naki a waje to ba ke ba shi magana ta ɗa namiji da 'ya mace har sai ya zo ya nemi izini a gida to irin wannan shine ɗan ba da shimfiɗa da za ta inganta auratayya cikin gidan musulunci yan uwan masu albarka daga cikin karamar ya mace sai Allah ta'ala ya tamma zai sa mata zabi an biwa mace an biwa mace haƙƙi ta zabi miji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sahabiya ta zo ta ce wani da wani manzon Allah sun zo neman aure na a cikin su wa zan zaba manzon Allah ya faɗa halayyar wa an su daga cikin su wani kaza wani kaza amma ina ganin ki zabuwa ne shine zai fi daidai zai fi dacewa da ke ashe mace musulunci ya bata haƙƙin ta zaɓi miji duk karatunka duk iliminka an bata dace da kai ba bata kaunace ka ba to sai ka hakura ka je ka nemi wata wannan shine abin da musulunci ce musulunci bai yadda da auren dole musulunci ya ce wata rana wata mata ta roje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah shin mahaifa suna da haƙƙin su auren da yassu auren dole da bata so sai ya ce a'a musulunci bai ba su dama ba idan iyaye suna da zaɓi ga yesu za su biya wani to su lallace ta a yi siyasar jawo hankalinsa a munta da shi sai su ba ta su aura masa sai ta ya rasu na iyaye na sun aura mun wanda ba rasu to amma na yi haka ne domin duniya ta san ga haƙƙin ya mace wajen zaɓar miji amma ni na yi wa mahaifa na biyayya haka mata ta faɗa gaban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka aure tushensa sai an samu kauna da yarjejeniya tsakanin ma'aurata wanda shine dan ba na zaman gidan aure lafiya duk wanda suka zo neman kyamace game da aurenta musulunci ya ce a bata zabi waje alal islami lahunna mahar ko musulunci ya sanya sadaki nasu yasa ya ce wa atun nisa sadaqatu nihla sadaqatu hina nihla ai an dibi nafsi ku biya mata sadakin su da dadin rai ko irin kyauta ce da Allah ta'ala ya ba su bayan Allah masu albarka mu sani akwai wasu haƙoƙi a gidan aure wanda musulunci ya sa ya da wannan da auren shekara saba'in hamsin arba'in goma talatin da auren yau da na gobe a gidan musulunci to dukkan wani haƙoƙi guda ɗaya baya kan wani ba a ɗaukewa wani ba haƙoƙi ne wanda kai kana da su ita mata tana da su daga cikin irin wannan haƙoƙi wanda suke mubadala ne tsakanin miji da mata a ga sunan kamar yadda za su zo na farko akwai amana yana da kyau a samu amana a gun miji a samu amana a gun yamaci wannan al'ayyacin hukukul muta ba da labarin da zaune a samu miji mai amana mace mai amana in an yi dace sai a samu 'ya'ya masu amana idan an samu ɗaya iya ha'inta ɗaya akwai yiwuwar ɗaya daga cikin ya'yan ya gado wannan ha'incin domin an ce al'irku da sas domin ita jijiya tana bibiya ne yasa magabata suka tsananta wajen bincike kafin a kulla alaƙa ta aure akwai yiwuwar jikanka ya gado kakan matarka na goma in iya da wata halayya zai iya gado shi akwai yiwuwar ɗanka ya gado kakan matarka ko kakan ɗanki gado kakan babanki ko kakan mijinki duk wannan abu ne sananne a cikin musulunci to yasa ce a tsananta bincike ba daga an zo ba a'a a bincika manzon Allah ya ce iza ja'a min man tardawna dinuhu kulquhu yace fazawiju idan wanda ya zo neman auren ƴaƴanku abu biyu za ku duba dinuhu wa kulqu addinin sa halayyarsa in iya da addini ba shi da halayya bai cika sharadi ba a sallame shi kawai in iya da halayya ba shi da addini bai cika sharadi ba a sallame shi biyun nan sai sun haɗu ake samun zuriya ɗayi ba haka manzonmu ya koya mana sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ba haka yake ba idza jaa min man tara dawlan nayrahu wa motahu kudi da dukiya da katan gida da mota da kudi abin da yake fama kenan dun nagarta da karatu da ilimi da halayya in dai baka da kudi kai ba dan wala bane to sai ga neman aure iya baka wahala a wannan zamani kaga an sauka daga layin da manzon Allah ya dora mu sallallahu alaihi wasallama ita ko mace aka ce ka duba zadi ne ta rabat ya daka ka auri wanda take da addini sai hannunka yi riba saboda haka akwai haƙƙi na amana izi yajibu ala kulli min zawjin an yakuna aminan ana san dukkan ɗaya daga cikin ma'aurata ya zama min amana tare da ɗan uwansa fala yakunu fi qalilin wala kafi kar ka hayyace matarka kar ta hayyace ka cikin kankanin abu ko babban abu abu na biyu al mawadda war raham ana so namiji ya nuna kauna da jin kai ga matarsa ana so mace ta nuna kauna da jin kai ga mijinta kowa ya nuna kauna da jin kai da tausayawa yayin da ake so wannan kauna da jin kai ta game gidan aure tsakanin miji da mata shi ma wannan haƙƙi ne wanda yake muta ba'adi ne bayin zauji wa zauja abu na uku shafaqa tausayi ana so ka tausaya wa matarka mata ba abokiyar faɗa bace ba abokiyar dambe bace ba wanda zaka sa hannu ka dinga dukar ta bane ba wanda zaka dinga zagin ta kana aibata ta bane ba duk musulunci bai san da wannan ba ana san shafqa tausayawa ta zuciya shi ma haƙƙi ne mutabadi tsakanin ma'aurata bi haisu ya kuna kullu min wa wafiq ko kuma athiqa amintuwa ya zamto miji ya amintu da matarsa mace ta amintu da mijinta karka ha in ce ta ka ta haice ka al'adabul amma mai rizquhunna fil mu'amala daga cikin ladabi wanda ya tattara tsakanin mata da miji ka kyautata mata wajen mu'amala a dunkule kenan dukkan abin da yake kyautatawa ne wajen magana wajen ciyarwa wajen zaunarwa wajen mu'amala da mahaifanta da girma wasu to musulunci ya dora wa miji ya dora wa mace wa talaqatul wajh da suke fiska a kullum ana so ku dinga zaman lafiya da iyalinka kana bata annashiwa tana baka annashiwa wa karmi qawli ana so kowa ya girma maganar kowa ka girma maganar matarka ita ma ta girma maganarka wa taqdirin wa ihtiramin ka girmama ta ka mutunta ta ta girmama ka ka mutunta ta wa min huquqi zawja ala zawj daga cikin abin da musulunci haƙƙi ne ga ɗa namiji haƙƙin matarsa ne a kansa an yu'ashiruha bil ma'ruf ya zauna da matarsa irin zaman da shari'a ta sunna wannan a dunkula aka faɗa ke wa ashiruhun bil ma'ruf duk abin da shari'a ta ce wajen zaman gidan aure to kai ɗa namiji shari'a ta ɗora ma wajibi ka zauna da matarka lafiya ومن حقها daga cikin haƙin ya mace bayan an aura ba ita maka an mashrab maskar mubit akwai dole ne ka ci da ita ba alfarma bace ka ci da iyalinka dole ne kamar da iyayenmu idan an je ɗauran aure za a ce to an ɗaura ma aure da sharɗin zaka ci da ita zaka ba ta abinci to sai malamai suke cewa wannan ba sai ma ba ma sai an faɗa ba baya cin abin da za a ce dole sai an sharɗan shi kamar misali kai ne ka je siyan mota wanda ya sayar ma da mota ya ce to dole fa sai ka zuba mata mai ta ga ba zai faɗa ma wannan ba saboda ka in ka aure mace kar ma a ce ka cire da cire ta haƙi ne dole ne ka baro ta daga gidan mahaifanta dole ka ci da ita ka shayar da ita matsa an masharab da shayarwa da maskan da nema mata gun kwara da ko mubid da rabon kwana idan har ba ita kadai ba ce wannan haƙƙi ne na ya mace akan miji duk inda take a wannan bangaren wa an so daga cikin mazaje suna jefa kan cikin haɗari suna raba gidaje tsakanin matayensu su fifita wannan akan wannan su ɓoye suna yi wa wace hidima akan wannan wani ma har ya ce wannan ya yi tafiya sai ya zagaya ya koma gidan wace ya tare Allah yana ganin kai mai aikata wannan ha'inci da munafirci ne Allah ba zai bari ba ko manzon Allah yana cewa dukkan mai irin wannan zai tashi a kiyama da farla ya tsira na lahira gefansa ɗaya ya shanye daga cikin irin wannan su biyu ne da mai zalintar matarsa ɗaya akan ɗaya da ko maci riban da ya mutu bai tuba ba alahira za su tashi ka annama ya taka baka wuce ɗan mai lamus duk wanda yake irin wannan alahira ɗaya biyu ne ko maci riba ko wanda yake zalintar matarsa ɗaya akan ɗaya to wajibi ne duk tsufanta ka kiyaye mata haƙƙinta wajen rabon kwana daidai da daidai da wajen muhalli daidai da daidai da tufafi da abinci da abin sha wannan wajibi ne idan ka zalunce ta Allah sai ya kwatar mata haƙinta a gobe lahira da sallarka da azuminka Allah zai kwata ya bata domin haƙinta ne ka zalunce ta daga ciki irin abin da musulunci dora wa mazaje su kula wa an yu'addibaha min ghairi sabbin wala shatmi ka ladabtar da matarka amma ba tare da zagi ko aibatawa ba a zagin mace ba a aibata ta yar kaza yar kaza ba a yi ita ma za ta iya juyowa ce dan ya ingiza ta kai mata faɗa ma kaga an yi biyu babu kenan ita mace tarbiyyanta ake lalashinta ake wa min haqqiha ikrami abawaiha daga cikin haƙƙin mace akan mijinta girmama mahaifanta ka girmama ma'aifanta yadda za ka girmama ma'aifanka wasu yanatu irbiha da kuma kare mata mutuncinta da haƙinta daga cikin haƙin ya mace akan mijinta an yi allima an yi allima ad-daruri ka koyar da ita ilimi na larura in bata sani ba kamar tsarki kamar alwala kamar sallah kamar hukuncin jinin haiza da hukuncin jinin haihuwa da wankan janaba duk wannan dole ne har in ka auro wacce ba ta sani ba dole ka sanar da ita wannan idza kana la ta'lam aw ya'zan laha an ta'zura fi majalis al-ilm ko ka bata ilimi ta tabbata je ta nemo ilimi a gunda ake nemowa domin Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ku kiyaye iyalanku da iyalanku daga wuta mata tana cikin iyalanka kare ta daga wuta ba zai ba sai da imani da aiki na kwarai kuma aiki na kwarai bayewa sai da ilimi dukkan aikin kwarai baya zama aikin kwarai sai da ilimi daga cikin haƙƙin ya mace an yalzimuha bi ta'alimil islam wa adabi ka lazimtar mata bin dokokin musulunci a gidanka duk abin da shari'ar Allah ce ka lazimta wa iyalinka ta bishi katta ta wajen bayyana ado ga waje da bayyana tsiraici da niyyar za ta je makaranta za ta je asibiti za ta je gidan dubiya za ta je ina da ina ne to ka lazimtar mata shiga ta addini ta suturta jikinta ta mutunta jikinta ya aiwa nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai ce yudinina alaihinna min jalabibihin manzon Allah Allah ya ce doka daga gidanka matanka ƴaƴanka da ƴaƴan dukkan masu imani idan matan su za su fita su buga lullubi tun daga saman su har ƙasa wannan doka ce daga Allah ba lallashin ka ake yi ba idan baka tilasta wa matar ka haka baka sabi Allah ka dinga mata list na 250 ko 100 kaza so kake ta fito a gani to tana fitowa da kai ne ita mala'iku suna tsine muku albarka kuna korar kanku daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna nesanta kanku daga rahama ka koya mata wannan ka ladabtar da ita ado akwai mutanen da qur'ani yace ya halatta mace ta nuna musu ado akwai miji akwai uba akwai da suna nan a cikin suratul nur waɗannan su kadai Allah yace mace nuna musu adon su adanta amma banda su haram banda waɗannan mutanen haram mace dau ado ta nuna yanzu matanmu domin rashin tarbiyya kasuwa za ta je sai ta yi wa ɗan nafi adon da ba za ta yi wa mijinta ba ado ta je ta sai yawon ta sai karas ta sai tattasai da tumatir sai ta caɓa ado adon da ba za ta yi wa mijinta ba akwai laifin ka da rashin tarbiyyantar da ita ba za ka nuna mata cewa ado akan wani na aramun ne ka sanar da ita Allah ka sanar da ita manzon Allah ka sanar da ita hadarin da ke karkashin wannan ka hana ta fita da fita mara tsari ويقول بينها وبين الاكتداء بغير محارمها من الرجال كتره ta ka sa mata doka ka sa mata shamaki tsakaninta da mazan da ba muharramanta ba duk abokinka wanda ko bangaren yambo classmate dina ne cosmate dina ne haka mutum zai shigo gidanka dankam dankam kawai sai dai ka zo gani da matarka a famu da kai wai wai classmate din su da sauransu musulunci bai san da wannan ba duk dokar musulunci kiyayewa ake hatta ƴaƴanku na cikin ku baligai to musulunci ya ce akwai lokacin da ba za su yi ga wajenku da kai da iyalinka ba ya haramta musu wannan to ina ga abokinka ina da jami'a ce ta haɗa ko su wannan ya kamata mu dawo mu gyara ɗabi'unmu na musulunci abu na gaba an yi adila baina umma an yi adila baina hawa baina jarratiha idan tana da kishiya wajibi ne kai adalci tsakanin wanci da wanci in kana laha darra idan tana da abokin zama ya adila baina fi ta'am wa sharab wal libas dole ka daidai tsakanin su abinci abin sha tufafi wasakan da gun zama wal mubit da rabon kwana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli manzon Allah ya ce mafi alkhairun ku wanda yafi alkhairi ga iyalansa doni na ku ko alkhairi ga iyalaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu da kusan karshe Allah ya yi sharra haƙƙi ne na mace karka bayyana surunta in ka ɗauko surunta ka faɗa abokanka kayi haram ta ci haƙƙinta kuma sai Allah ya kwatar mata haƙƙinta a lahira duk abin da yake na suru ne tsakanin mace da miji ba a faɗa kowa ya riƙe surun ɗan uwansa wa Allah ya zukura aiba kar ka dinga bayyana ta aibinta izuwal aminu alaiha domin kai amintacce ne akan ta miji amintacce ne kan matarsa haka nan mace amintacciya ce akan mijinta qur'ani yana cewa arjalu qawwamuna 'ala nisa su maza sun yi tsayi akan mata jagorori kenan bima fadlallahu ba'dhum ala ba'd domin Allah ya fifita sashin maza akan sashin mata sannan kuma wa bima anfaqu min amwalihim domin Allah ya sanya ci da mata iya wuyayen mazaje sannan sai Allah ya ce wallahi ta kafu da nishuza hunna mata da kuji tsoron yajinta yine nishuz ko uh, mukhalafa nata da mijinta to sai Allah ya ce fa'izu kunna ku zauna ku yi wa matan ku wa'azi kaga ko dan wannan ma ya kamata ka je makaranta kai ilimi domin Qur'ani ya ce kai ake so kai wa matarka wa'azi karanto mata aya ka fassara mata ka karanto mata hadisi ka fassara ka karanto maka karanto mata aqwalul ulama karanto mata tarihi matan sahabbai ga yanda suka yi fa'izu wanda kuma zaje ku fara yi musu wa'azi idan sun wa'azanta shikenan idan ba su wa'azanta ba wahajiru hunna fil biyut sai ku kaurace musu amma a cikin gida sannan idan ba su dawo ba wadribu hunna sai Allah ya ce ku musu barazanar duka yasa malamai suke takka kaiwa da kawowa jarabun ghayr mubarrihin wani yace da hannu riga wanda mikifici yasa wani malami ma yake cewa Allah bai ce wajiltu gunna amma mazinata da yake so ake bulale su sai aka ce azani azaniyatu wazani fajlidu annan kuma kace fadribu gunna ma'ana dai duka ne wanda ba duka da za a fasa jiki ko ya zama tula ali ba Allah ya ce in sun kuda'a to ba ku da wata hanya ta zalunci a kansu domin Allah shi ne maɗaukaki ko mai girma wa in kimtum shiƙaƙa bai nihima idan kun ji tsoron a shiƙaƙa mukalafa tsakanin miji da mata ko muba'ada shi ne Allah ya ce fa ba su haka ba min ahali a kirawo waliyai na ɓangaren miji da waliyai na ɓangaren mata ai a zauna a yi conference wannan kamar Allah iya nuna mana kan cewa gidan aure baya rabuwa da matsala amma ga yadda yake rore matsala Allah ya san za a samu sabani ya sace in kun samu sabani ga hanyar da za a wuri fa ba su haka wa min ahli wa haka wa min ahliha Allah ce in yurida islahan har in bangarori biyu sun zauna da niyyar kawo islahi to Allah ya ce zai daidaita tsakani yanzu da an bi koyarwa wannan aya da saki da yawa ba su tabbata a cikin auren musulmai ba amma ba a hawa wannan tsani kwata-kwata ba wa'azin ba ƙauracewar ba barazanar dukan ba kirawo waliyar haka kawai miji da mata don ta mai wani abin da haka nasu bai kwanta ba sai daga mata da saki ko kaga ke sa aure yake shan wahala ka'idojinsa da yadda musulunci ya ce abi ba abin su to ta wannan wajibi ne akan al'ummar musulmai tunda aure mu'amala ta cikin gidan musulunci bai dace a bar shi kira zube ba a bar shi al'ada a mai da shi yayi a mai da shi al'ada da sauransu to za a dinga samun matsaloli wanda ku za su gyaru ba Allah ta'ala ki ce shine masani kuma shine ba da labari da ƙarshe ƴan uwa wajibi ne mu mutunta auratayyar mu domin ita tushe ta ci gaban ƴaƴan Adamu a duniya domin annabawa duka Allah ta'ala ya sana da iyali sana da aure kuma sun tarbiyyantar da ƴaƴansu kuma sun zama abin alfahari gare su a duniya da lahira Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa akrim wa 'anim 'ala hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma idil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin Allahumma wansurna wa la ta'in 'alaina ya rabbal alamin اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا امنا في بيوتنا ومساجدنا اللهم ربنا امنا في اسواقنا ومدارسنا اللهم ربنا امنا في طرقنا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت علم به منا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله تعالى كامشي ادويهم Allah ka cikin mahaifanmu ka gafarta musu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ta'ala matsin rayuwa da ake cikin sa Allah ta'ala ka mana sauci Allah ka mana sauci da gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala duk abin da yi zafi Allah bi ga gare ka ba Allah ka sanya mana wannan rayuwa Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tarbiyyantar da mu Allah ka zauna da mu lafiya da iyalanmu Allah ka mu tarbiyantar da zuriyarmu ya Allah Allah ta'ala ka nuna mana zuriyarmu cikin alkhairi Allah ta'ala ka kauda kanmu ganin zuriyarmu cikin shari da batanci ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya malaman mu da jagororin mu da shugabannin mu da addinin mana musu adon Allah ya musu jagora dukkan masu bukatar addu'o'i daga gare mu masu bukatar mu sanya su a addu'a da yan uwa muna bukatar Allah ta'ala ya yaushe addu'o'in su Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka dafa malaman mu Allah ka dafa musu Allah ta'ala ka nuna su ka dora ka dora su aka hanya ta kwarai Allah ta'ala ka kawar da dukkan batanci da cutarwa zuwa gare su ya rabbal alamin Allah ta'ala kai mana albarka kai mana albarka kai mana albarka Allah ka samu dace a duniya da lahira ibadallah Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumur rahman